السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله mu da wannan mareci na litinin takwas ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya dace da 18 ga watan maris shekaru 2000 da shekara 24 lissafin haifar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam muna cikin tafsirin suratul hujurati mun kwana a aya ta sha biyu za mu tashi aya ta sha uku Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم إن الله عليم خبير الله سبحانه وتعالى ينبى متاني لاباري يتي يا أيها الناس يا قوم متاني إنا خلقناكم للمو إن جئ بنجي يتي موني مكهلتيكم من ذكر daga namiji guda wa unsa da kuma mace ɗaya waja'alnakum shu'uban muka sanya ku shu'uban yankuna yankuna ƙasa ƙasa lati lati za ga lati guda da ƙasashe da dama su kansa a cikin lati guda sai ƙasa iri kaza iri kaza a yammaci a yi gabashi a yi tsakiya a yi kudanci bayan wannan muka sanya ku ƙaba'il ƙabilu daban-daban wannan yare iri kaza ke yi wannan harshe iri kaza ke yi Allah ce na yi haka ne da ta'arafu don ku fahimci junan ya zame muku adiresi yadda kowa za a iya gano shi cikin miliyoyin mutane yan wunshi inna akaramakum inda Allahi atqakum a game da daraja ko kima a cikinku wa yake da daraja wa yake da kima tunda da uwa guda uba guda ne lalle akwai wanda yi wani amma wanda yi wani shine a tikakun wanda yi ku kiyaye dokokin Allah inna Allah alimun khabir lalle Allah alimun masani ne khabirun kuma mai ba da labari ne bayan cikakken sani zai ba da labari ga duk abin da ke faruwa da wanda ya faru a nan Allah a wannan aya yana sanar da mutane cewa shi ne dai ya halicci ba su duka halicci kansu ba sannan kuma ba wai yau da gobe ce ta samar da su ba a Allah ya samar da su ya samar da yau da gobe sannan kuma ga ma shinadarin yadda Allah ya yi ku daga namiji ɗaya da mace ɗaya ne namiji guda ya da mace guda wannan namijin shine annaba adam alaihi salatu wassalam kafin shi ba mutum shi yasa duk mutane ake kiransu banu adam shi ne Allah ya sa aka tattaro mushi nau'i-nau'i na ƙasa aka jika ƙasa aka kwaba ƙasai Allah ya halitta shi da kanshi da hannayensa na ikonsa da suka dace da girman shi duk abin da ka sani Allah yana halitta dukkaninsu Allah yana cewa kun ne ku zamanto faya ku ne su zamanto amma shi annabi Adam Allah aikata shi ya halitta shi yana daga cikin darajar da Allah ya ma annabi Adam Allah ya halitta annabi Adam da hannayensa sannan Allah ya zara daga jikin ƙashin annabi Adam na haƙarƙari kuma sai ya halicci matashi kaga matar jinsin sace yal uwarsa ce amma uwa bata hada su ba uba bai hada su ba wani iko sai Allah sauran halittun mutane gabaɗe su kuma sai Allah ya sanya su ana halitta su ne ta sashen namiji da mace saduwa tsakankanin namiji da mace to sai a halicci mutum kowaye in ka ce annabi isa alaihi salatu wassalam da shi kuma kawai aka samar da shi daga uwa babu uba su duk sauran wasu wanda ba su ba ba annaba adam ba ba hawa'u ba ba isa ba sauran mutane an halicce su ne da uwa da uba to kuma ya zamanto kowane abu yana da kishiyar shi kaga wanda aka halicce shi babu uwa babu uba kishiyar shi shine wanda aka halitta da uwa da uba shi annabi adam ba uwa ba uba wanda da makishiya gare shi wanda aka yo da uwa da uba ita kuma matar shi daga jikin namiji aka yo ta ba ta da uwa ba mace ta tsuguna ta aihe ta ba to wanda ta makishiyarta sai an samu wanda uwa ta aihe shi kuma babu uba shi yasa sai aka cika kamala sai aka halitta annabi isa a cikin cikin maryam ta haife shi ba tare da uba ba idan idan kake waye yake da uwa ba uba sai a gwada maka isa to ga mai uba ba uwa ba wanda kawai daga cikin namiji aka yi ba uwa to in kace a wane ne shi kuma wannan an halitte shi ne daga uwa da uba sai a ce shi kuma nan ba uwa ba uba wannan dai gaba ɗaya Allah yana nuna maka cikakken ikon shi akan komai ko da ka ga ya yi tsari a yi kaza a yi kaza hikima ce irin tashi idan da ga dama mutanen nan gaba ɗayansu rana guda zai yi su su girma rana guda su tsufa rana guda su mutu rana guda to amma Allah bai so haka ba sai ya yi su ya sanya su zuriya sai wane ya zo ya yi shekarun da zai yi ya aihiwa ne shi kuma wane in ya zo in ya girma ya aihiwa ne wane kuma ya aihiwa ne wane sai kai shekaru sama da dubunnai duniya tana tahiya to Allah ya yi ku kuma a yankuna yankuna duniya sai yanta yanki daban-daban idan ka zo kaga ga yankin Afirka a yankin Afirka ba yanki ne bane muna da Afirka ta yamma muna da ta arewa muna da ta kudu muna da ta gabas muna da ta tsakiya yanki biyar ne to a yankunan kuma sai aka yi kasashe daban-daban kasashe 16 ne a Afirka ta yamma sannan kuma a wannan shashi da sai aka yi su da jahohi bayan jahohin aka yi su da jefar tumoni bayan jefar tumoni aka yi su da kwamin-kwamin sannan da unguwa-unguwa sannan da gida-gida sannan da kowane mutum da matsayin shi an yi haka ne ta yadda ko sunanku ya yi kama da wani za a iya bambancewa in garinku ya zama ɗaya jihar ta zama ɗaya ƙasarku ta zama ɗaya kwamin ɗinku ya zama ɗaya sunan iyayenku ya zama ɗaya to sai an gane unguwarku ko gidanku ba dai ba kaga za a iya gane kowa sako ya kai ga wane sanda ake buƙatar wane wane ba zai zo bai ce ni ne wane wanan nan dai shi ne an gane ko waƙa ba'ila da kuma ƙabilu daban-daban masu harshe kala daban-daban wannan yana da yaren shi wannan yana da yaren shi za ka ga mutum yana magana ga ka da kunnuwan karas kana ji ba shi ba ne baka amma baka fahimta me ake faɗa kuma duk duniya babu wani mutum da aka taɓa halitta a cikin mutanen duniya in dai a wannan zamanin namu ne in ka cire su annabi suleiman wanda yake yin yaren kowa sai an samu akwai yaren da baka yi sai an fassara ma ko kai wane to Allah da ya hakan nan bai ce ba yare kaza ya hiwa ne wannan duka daga mutane ne su suke yin haka in kaji ana cewa ai wane ne ya wane wane ne ya wane to wannan daga gare ku ne amma asalin wanda ya wani Allah ce inna akramakum mafi kima da daraja da ɗaukaka a cikin ku ku mutane a tukaku wanda ya tsoron Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ce mishi wane ne akramun nas mafi girman mutane faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mafi asali ga mutane Yusuf shine annabi Yusuf me yasa ya zama mafi asali shi dai annabin Allah ne manzon Allah ne kuma dan annabin Allah ne manzon Allah annabi Yaquba annabi Yaquba dan annabin Allah ne manzon Allah annabi Ishaqa annabi Ishaqa dan annabin Allah ne manzon Allah Khalilur Rahman annabi Ibrahim to kaga duk duniya ba ka da dan da ya hada irin wannan daraja shi annabi manzo baban shi annabi manzo kakan shi annabi manzo kakan uban shi annabi manzo wake da wannan kima sai suka ce to ba wannan muke tambaya ba wai a cikin mu mu mutanen da muka yi darajar annabi su ba sai ce khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam wanda suka yi ku kima da daraja lokacin kan a musulunta to in aka musulunta to kuma sun yi ku kima da daraja masu kunya masu sanin ya kamata sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara inna Allah shi wa Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah zai kallon zatin jikinku kirar da aka muku ba ita Allah ke kallo ba ai shi ya yi ta sannan Allah zai kallon dukiyar da kuka tara ai Allah ya ba ku ita yana da wanda ta yi ta walakin kawai Allah yanzu ila qulubikum yana kallon zukatan ku da ikhlasi a cikin su wa a'malukum da ayyukan da kuke yi ayyuka ne na alkhairi ko an gane ko sai man dan Allah a wani wurin sallallahu alaihi wasallam ke cewa shi mutane gaba ɗayansu a ɗaya ne yake kullukun banu adam wa adam kulika min turab dukkaninku ‘ya'yan annaba adam shi kuma annaba adam an halicce shi ne daga ƙasa da haka nan kada ku rinka yin alfahari da iyayenku ko ku rika alfahari da yaranku ku raka alfahari da addini sannan kuma duk duniya in ka tattala ta mutane kala biyu za su yi kawai babu na uku in ji wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah ta'ala lalle Allah mai girma da daukaka kada azhaba ankum aibatar jahiliya Allah ya gusar muku da wato kankan ba irin ta jahiliya jiji da kai irin ta jahiliya ya kusan muku ta'azzimu ha bil aba'i mutun ya rage girma kanshi dan ni ne wani dan wani sai ce fannasu rajulani mutane gaba daya mutum biyu mazan su da matan su duka mutum biyu rakire rajulun taqiyun barrun taqiyun mutumin da yake mai biyayya ga Allah mai tsoron Allah karimun adallahi legi shi yake da girma da daraja a wurin Allah kun ji daya wa rajulun da kuma wani mutum fajirun kangararre shaqiyun taɓaɓɓe hayyunun alallah wulakantacce a wurin Allah yanzu anan iya mutum biyun nan cikin masu kuɗi za a waro wani ya zama barrun taƙiyin cikin masu mulki za a samu barrun taƙiyin cikin talaka za a samu barrun taƙiyin cikin 'yan kasuwa za a samu barrun taƙiyin cikin mata za a samu barrun taƙiyin cikin kowane nau'i 'yan siyasa ne 'yan kasuwa ne masu sana'a hannu ne menene ne menene ne sai an samu barrun taƙiyin 'yan nijar ne 'yan ghana ne 'yan najeriya ne 'yan benin ne 'yan togo ne 'yan kamarun ne a'a 'yan ma saudiya ne a'a 'yan ma amurka rasha China ina India in ma ina kake a duniya dai cikin kashi biyu ne wa in ma barrun ne taqiyul karimun alalla wa in ma fajirun shaqiyun ne banda shi babu wannan an gane ko ko dai ya zamanto fajirun ne shaqiyun hayyunin wulakantacce alallahi a wurin Allah ko ka zamanto barrun ne taqiyun karimun alallah kenan in namiji ne haka ne in mace ce ce haka ne yanzu anan an maka magana da inda ka fito da garinku da asalinka da waye babanka ko annabi ne babanka sai in kaya aiki da abinda annabin ya zo dan naka yi in ka aiki da abin da ya zo wannan baban naka sai ka bi shi kan ka samu aljanna ko da kai ka aihi annabin ɗanka ne annabin Allah to ba za ka shiga aljanna ba sai in ka yi aiki da abin da ɗanka ya karantar ko mijinki ne annabin Allah ko mijinki ne shugaban kafirai ba ruwan Allah da wane ne kowa gashin kan shi yake ci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda addini shi bai daga shi ba ya kai shi ga daraja ga samun daraja a wurin Allah aikinka na imani da alkhairi da ibada bai baka ba matsayi a wurin Allah yake to wato dangantaka ka dan kai ne su dan wane jikan wane mai kakawa ne ba za ta kai ka ba aikinka ne zai kai ka kai daraja ko aikinka ne zai fadar da daraja ka kasa kaga wannan ta rushe dukkanin wani tunani na mabannata yan bidiya da suke ko cewar ai in ka bi ka bi domin dubin ma ka samu a'a domin domin a amfane ka amma a aiki shi ya sanya za ku ga a musulunci ƙur'ani babu abin da bai ba mu labari ya ba mu labarin wanda suka yi kowa daraja ya kuma gaya mana makusantansu mutanen idan da duk duniya allah bai halittu wanda ya kai su daraja ba amma kuma ga makusantansu wasu sun tsira wasu sun hallaka kai ko ka sani duk yadda ka kai da kima da daraja da tausayi da ƙaunar ɗan uwanka ɗan uwan mahaifinka ɗan uwan mahaifiyarka ai wannan tausayin da kake da shi baka kai annabi Muhammad ba wannan kirkin naka ai baka kama kawar annabi Muhammad ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya iya shigar da dangin mahaifin shi aljanna ba tare sun yi imani ba eh bai yi ba to kana nihin yaya za ka kai ka shigar da naka dangin annabi kuma nashi dangin ya gagara kai to kai me ya sanya kai ka samu damar da annabi bai samu ba wani matsayi ne gare ka a wurin Allah haka ke da wata dama wadda annabi bai samu wannan damar ba gashi annabi ya bayyana ƙur'ani ya bayyana abi lahabi duk tarihin duniya ya nuna matsayin shi a wurin annabi wan mahaifin annabi muhammad ne abdullahi amma kuma gashi ƙur'ani nassi ya zo yana bayani akan haɗaka shi to ya za a yi kai kuma ka ce wanda ya kyautata maka ma wanda ma ya ma biyayya ya tsira gashi abu ɗalib ya kyautata ma annabi amma bai tsira ba saboda bai yi ba addinin da annabi ya zo da shi bai ce la ilaha illallah ba yaya za ka yi kai ka samu wannan darajar da annabi san ba yaya za ka ce ka ce ki babanka alhalin annabi ibrahim ya gagaye ce ki nashi ya za a ka ce ki ɗanka ga annabi nuhu wani annabi nuhu ya gagari ke tan ɗan shi kai ya za a yi ka isan ma mataka ko ba imani ga annabi nuhu da annabi lut matan su sun hallaka jama'a idan dai qur'ani ya gamshi ya gamsar da kai kai imani da shi to ai babu sauran wani ma wayo ko ma yawo da hankali in ka ga baka gane wannan abin ba to ko rana ta huto kaihe sha biyar rana baka ganta ba dan wannan abin wajihan ne Allah ta'ala ya samu dace da haka nan wannan su kaɗai ne don ku ɗauka wai wani ne yake da daraja wani bayya saboda kana yare kaza za ka je aljanna don kai ɗan gida kaza ne za ka je kaza don kai ɗan gida kaza ne za ka yi ceto a'a kana yin ceto ne saboda ni saboda imaninka da Allah in Allah ya ga dama ya baka ceto hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khairun nasi mafifitan mutane wanda suka kowa daraja a cikin mutane in ka cire annabawa aqra'ahum wanda suka yi su karatu ilimi na addini wa atqahum lillah suka yi tsoron Allah wa amarahum bil ma'rufi wanda suka yi kowa umarni da kyakkyawan aiki wa adhahum anil munkar suka yi kowa hani da mummunan aiki wa awsalahum lirrahama suka yi kowa sadar da zumunci to waɗanda su ne suka yi kowa daraja da kima a wurin Allah inna Allah Allah ce lalle Allah alimin bikum masani ne gare ku khabirun bi umurikum masani ne mai ba da labari ga al'amuranku fa ya hadi man ya sha'u yana shiryar da wanda ya ga dama cikinku wayu zullu man ya sha'u yana batar da wanda ya ga dama batarwa waya rahamu man ya sha'u yana rahama jin kai ga wanda ya ga dama wayu adibu man ya sha'u yana azabtar da wanda ya ga dama wa yafdulu man ya sha'u ya ɗaukaka fifita darajar wanda ya ga dama wa huwa al-hakimu al-khabir shine al-hakimu mai yawan kwarewa gwani al'alimu mai yawan ilimi alhabiru masanin gami bai ba labari fi zalika cikin haka kullahu gaba ɗayansu wa qad istadalla bi hadhihi al-ayati karima an yi hujja da wannan aya mai girma wa hadhihi al-ahadith da kuma waɗannan hadisai masu ɗaukaka masu daraja man zahaba min al-ulama wanda ya tafi daga cikin malamai cewa shi lamari yadda yake wato lamarin addini shi ake ɗagawa a gaba sama da na komi an gane ko lamarin addini ake ɗagawa da na komi ba a ɗaga lamarin wani abu akan addini Allah ta'ala samu gane sai Allah ke cewa ni mana قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم قالت الأعراب مدمنا كركرا سكذور من ذن الله سكتي مشي amanna mun yi imani kul sai Allah ya ce manzo Allah ka gaya musu lam tu'minu ku ba imani ba kafire bane amma ba su kai ba sun taka matakin imani walakin sai dai ku ku ce aslamna min ni kauyaman musulunta walamma yadkhulu al-imana sanda al'iman imani ya shiga al'imanu imani shiga fi ƙulubikum cikin zukatanku to ku da kanku za ku gani wannan ya nuna al'imanu a kasu minar islam imani ya sha bamban da musulunci kama huwa mazhaba ahalus sunnati wal jama'a kamar yadda shine mazhaba ahalus sunna wal jama'a wa yadullu alaihi hadithu jibril alaihi salatu wassalam kuma abin da ke ƙara nuni akan haka hadisin mala'ika jibril wanda ya zo wurin manzon Allah hina sa'ala anil islam sanda ya tambaya yace ma huwa islam manzon Allah da ya bashi amsa summa sannan anil imani sai kuma ya tambaya yace ma huwa iman menene imani kaga ya tambaye musulunci an gaya mishi kuma yace menene imani ya nuna imani daban musulunci daban ko bai nuna ba yawwa amma da imani da musulunci kuma suna shiga cikin juna an gane ko amma imani daban musulunci daban sai mutum ya musulunta zai zama mai imani dukkanin mai imani musulmi ne amma ba dukkanin musulmi kuma yake zama mai imani ba kamar yadda dukkanin manzan Allah manzo man annabi rasulullahi to annabin Allah ne amma ba dukkanin annabin Allah yake rasulullahi ba dukkanin shugaban ƙasa ɗan ƙasa ne ba kuma dukkanin ɗan ƙasa ke shugaban ƙasa ba haka ne amma kowane shugaban ƙasa ɗan ina ne ɗan ƙasa ne to don wanda ya sa ake so a gane akwai bambanci tsakankanin imani da musulunci sannan kuma ya yi magana a kan ihsani kenan ya bambanta wannan akan wancan wancan akan wancan don haka nan manzon Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan imani ya shiga cikin zukatanku wa in tuti'ullaha idan kuka wa Allah cikakken biyayya wa rasulahu da manzon shi la yalitukum min a'malikum shay'a ubangiji ba zai tauye muku wani abu daga cikin aikinku ai la yanqusu min ujurikum shay'an baya tauye muku wani abu daga cikin ladan aikinku karami ko babba wannan aya tana cikin ka tana daidai da ayat al-hijja wa ma alatnahum min amalin min shay'in ba za mu rage musu komi daga cikin ayyukan da suka aikata ba ko mun kananta shi an gane ko inna allaha ghafurur rahim lalle ubangiji ya tabbata mai yawan gafara ne liman taba ilaihi ga duk wanda ya tuba zuwa gare shi wa ana ba ya koma zuwa gare shi rahim sannan kuma mai jin kai ne ga wanda ya mai da al'amuran shi zuwa ga Allah sai Allah ke cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun innamal mu'minuna Allah yace kawai wanda ake ce ma mu'minai wato wanda imanin su ya cika idan kuna so ku san ko su wane to ga su alladina amanu billahi sune waɗanda suka yi imani da Allah lam yashku bi fi shakka ba sannan ba su samu girgiza ko rauraya ba amanu billahi wa rasulihi sun lam yartabu sannan babu kokonto sun tabbata bal sabatu ala wani halin wahid sun tabbata akan hali guda wahiyar tasdiq shine gasganta abinda duk Allah yake da abinda manzo Allah yake wajahidu bi amwalihim kuma suka yi jihadi suka yi kokari dan yada addinin Allah da dukiyoyin da Allah ya hore musu wa anfusihim da rayukansu ma ai bazaru suka zuba dukiyoyinsu suka zuba kawunansu suka tashi ila atillahi cikin biyayya ga Allah wa rudwanihi da kuma neman yarda Allah wanda suka yi haka Allah ce ulaika humus sadiqu waɗannan su ne masu gaskiya fi qaulihim cikin maganganun su idza qalu idan suka ce innahum mu'minuna su masu imani ne la ka ba'ad al-a'rad ba kamar sashen waɗannan mazauna karkara ba wanda musulunci kadai suka karba ba su ma gama yin wasu ayyuka ba wani abin ma baki da zamna musu ba to amma gashi kuma suna ta da su masu imani ne alladhina laysa lahum min al-imani illa kalmatan zahira wanda babu wani abu da yake tare su na imani sai kalma ta zahiri ita ce la ilaha illallah kawai sun faɗi kaga idan wani abu ba kana iya tashi malik wannan hadisi ya tabbata daga manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-mu'minu fid dunya ala salati ajra mu'mine a duniya suna kaso uku ne alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wanda suka yi imani da Allah da manzon shi ba shakka wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladhina ya'munu an-nasa wanda kuma suka mutane suka amince musu على أموالهم وأنفسهم والذي إذا أشرف على أمن تركه الله سيكما واندا شي يا دي إيماني ني أما bai kai inda za a ce yana da wani girman daraja ba su kenan musulmi matsayinsu ba dai ba ne shi yasa ko a harkar walitaka akan bambanta wani wali ya wani dukkaninsu sun yi tarayya wajen takawa da tsoron Allah inna wannan wali shine alladina amanu wa kanu taqul to amma a cikin takawa da tsoron Allah kuma wali ya wali da Allah ke cewa qul tu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wallahu bi kulli shay'in alim qul ka gaya musu atu'allimuna Allah bi dinikum za ku sanar da Allah matsayin addininku Allah bai sani bai kun bashi labari wallahu ya alamu ma fi samawati Allah yana sanin duk abin da ke faruwa a cikin sammai gaba ɗayan su wa ma fil ardi duk abin da ke faruwa a cikin ƙasai gaba ɗayan su la ya khafa alaihi mutaqala sarrafi babu abin da ke koyuwa ga Allah ko da gwargwadon azarra fil ardi a cikin ƙasa wala fis sama'i ko a cikin sammai haka babu wani abin da zai koyuwa wala asgar min dalika kuma abin da yake ƙasa da azarra wala akbar ko ma abin da yake sama da azarra ba ji abin da zai koyi ga Allah wanda yana bayyana maka cikakken ilimin Allah wanda ya tsarta na kowa wallahu bi kulli shay'in alim Allah game da dukkanin komi ma mai tsananin sani ne sai Allah ke cewa yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين yamununa alaika islamuhum sun zo suna yi maka goyi suna alfahari suna nuna su wasu musulunta ba tare da an yaƙe su ba ai su sun zarci kowa Allah ce a bai kamata ba kulla tamannu alayya aslamahum kar ku mun burin imani ana magana da waɗancan mutanen karkara da har yanzu su ne balillahu ya manu alaikum Allah ne tantance ya muku goyi ana hadakum domin shi ne Allah ya shirye da ku lil imani ga imani in kuntum sadiqina in ku har masu gaskiya ne fi da awakum cikin da awaku zalika wannan to Allah ne tantanta muku goyi domin idan ka musulunta wa baka dama musulunci idan ka gane wa ya baka dama gane ko ba gaba akwai wani mutum kamar kai bai fahimta ba duk bayanin da aka maka ka gane an dinka iri shi an mushi amma ga gargadi kai ba ka ganewa da haka wanda yake nuna maka ashe Allah ne yake raba imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'asharal ansar ya ku taron mutanen Madina an yi yakin Hunayn ne sanda manzo Allah ya karaba ganima bai ba yan Madina sai suka nuna cewa ba su ji daɗi ba an yanzu manzo Allah ya zaɓi yan garin su ya ba su ganima su kuma sun wahala ba a ba su ba komi sai man da Allah ya same su ce musu to ku saurara yanzu da wanda ya koma gidan shi da saniya da wanda suka koma garin su da annabi wa ya koma garin su da abu mai daraja kowa da annabi za ku sai garin wannan kuma da shanu ne za su koma ko awaki da Allah bai zame muku ba alkhairi tunda annabi a cikin ku me akuya banza ba ku samun linkin ba linkin ta duk duke da karsa in annabi tare da kai in baka samu dinkin ba dinkin ta zaka iya samu ko sannan yake ce musu ya ku taron mutanen Madina shin ban same ku ba batattu fa hadakumullahu bi Allah shi yadda ku ta sanadiyya ta suka ce kwarai yace shin wa kuntum mutafarriqina fa allafakumullahu bi kuna da rarrabuwar kawuna rigingimu tsakankanin ku yayya wannan bai kamar wannan sai Allah ya shirye da ku ta dalili na suka ce an yi wa kuntum alatan na same ku talakawa fa aganakumullahu bi Allah ya wadatar da ku da ni ai da garin na Madina gari ne talakawa zuwan annabi ne ya arziki yanzu kan ji kage da yake duk duniya ba wani birni da kashi kyau sai dai kawai mutane ta kankan baburarensu amma lafiya ne ka samu birni da kyau da tsabta irin na madina ba ka da shi duniya ma ta yarda cewa hatta da waɗar turawa ta suka yi duniya shine wai gari na bi a hasken wutar lantarki wanne ne garin na ɗaya suka ce birnin fari shine na ɗaya ya kowane gari a duniya a hasken wutar lantarki gari ne mai yawan haske to na biyun shi madina to amma in kai lissahi masallacin nan na madina masallacin manzan Allah santarar ɗin wuta shi kadai to ta yi santarar ɗin wuta ƙasashe da dama budget na wutan masallacin madina ko na makka ya yi wutar take cikin shi ta yi wutar take najeriya da niger da ghana da benin da togo da kamaru da ina da ina masallacin kare bare wasu wannan Allah ta'ala samu dace ci gaba mata
inna Allah ya'lamu ghaiba samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun inna Allah lalle Allah ya alam yana sanin gaibu samawati wal ard duk abin da ke koye cikin sammai da kasai Allah yana sanin shi kuma Allah ya san shi wallahu Allah basirun mai gani ne bi ma ta'amuru duk abin da kuke aikatawa yana ganin ayyukan ku gaba ɗaya babu wani abin da ke koyuwa ga Allah Allah ta'ala samu dace wani ya nuna maka cikakken ilimin Allah ya rufe maka ayar da cewa wa ya san abin da aka ɓoye a sammai da kasai saboda ya kira ka a can ya baka aiki tsakaninka da Allah a farkon sura ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli idan ka ɓoye kai ko kuma kai aka gwada maka wannan abin da kai ka shiga gaban Allah da manzo kai gardama ka nuna iya zance to ka sani za a tar da Allah a ran nan ne ake ɗaukan albashin aikin kuma ya san abin da ke ɓoye a sammai da kasai don ka kama kanka bishara ce ga masu tsoron Allah ba abin da zai bacewa tsoratarwa ne ga masu saban Allah duk abin da suka tabka na tsiya yana nan an tara shi biya bacewa kaga ta ɗauki suka bigo ta ba da tsoro ga masu sabo ta ba da albishir ta faranta rai ga wanda yake aiki kuyi ko domin ana baka albishir ba abin da kaɗan da bewa ba zai bace ba wannan shine karshen wannan sura mai albarka ci gaba malam سورة قاف مكية وهي أربع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم نعم قاف مم.
والقرآن المجيد Allah ya ce suratul qaf makkiya nawa ne ayoyinta arba'un wa arba'una aya tana da ar- aya arba'in da hudu a ruwaya irin ta imamuwar wannan sura ta daga cikin surorin da manzan Allah ke karantawa a sallar idi wannan sura tana ɗauke da tsoratarwa da jan hankalin ɗan adam gaba ɗaya ƙarami ko babba a nuna mishi ya sha jinin jikin shi ya kula kar ya sake kar ya sakaki kar ya shantake kar ya yarda ranar ƙin dillallanci tana zuwa radda sarki ta bacci kuma tana tsayar to ana tunatar da kai ne kar ka sake ka daure kai aiki Allah ya ce ƙaf wani harafi ƙwaya ɗaya daga cikin hurufin hija'iyya da aka saba buɗe sururi da su akwai sura da ake buɗe ta da harafi ɗaya kamar wannan kamar sad kamar nun dukkanin su jan su harfa harka na wani shida shida ko to sai wanda ake buɗe da harafi biyu hadi yasin tsasin kaga su ma duk bibi ne akwai wanda ake budewa da harfa uku uku kamar wanne kamar alif lam mim alif lam mim lam ra to irin waɗannan su ma suna nan wasu guda shida wasu guda biyar sai kuma masu hudu kamar alif lam mim sad suratul arab kenan akwai kuma mai biyar guda biyu hamim suratul shura da suratul maryam ka he wannan ka he ye ayyun sad ko waɗannan kafin harka nawa ne biyar ne sittun
ستة ستة حركات بو هاء الاثنين بو ياء الاثنان عين هو حركة شدة صاد شيما حركة شدة to waɗannan haruffa harfofi ne na alƙur'ani da su aka gina alƙur'ani amma ba su da cikakkiyar ma'ana da za a iya ba su ƙwaya ɗaya da haka malamai suke ce Allahu alam bi maradihi bi zalika Allah shi yake ya bar man kanshi sani me yake nihi da kawo wannan harafi ana sai Allah yake cewa wal qur'anil majid ina rantsuwa da alqur'ani alqur'ani suna ne daga cikin sunayen shi kamar da yadda alkitabu da alqur'an sunan daga cikin sunayen shi Allah ya ce na rantse da alqur'ani almajid mai girma ma'ana alkarimu mai girman girman kuma mai daraja girma na daraja al'azimul lazi babban girman da la ya atihi batul min bayne dahi wala min khalfihi wanda banna batta iya shigo ma alqur'ani ga mutanen da yanzu ma na yanzu ba za su iya sabanna ba wanda za su zo nan gaba ba sai su bata alqur'ani ba me ya sanya tanzilun min hakimin hamid saboda sarkarwar ƙwararre ne kuma godin Allah ya ce na rantse da alƙur'ani to me ya jawabin kasari sai Allah ya ce bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala likafiruna hadha shay'un ajib to kaga yanzu nan ba a kafa jawabin kasar sai aka bar jawabin kasar mahazo Allah da ya rantse da alkur'ani dan ne domin wannan magana bal Allah ce ba haka nan bane ba su da imani su kafiri kaga bai da raka da jawabin rantsuwa ko me ya sanya Allah ce ajibu an ja abun munzurun min sun yi mamaki kwarai wai dan mai gargadi ya zo musu daga cikinsu suna ganin bai cancanta ba mai wa'azi ya zo daga mutane su abinda suke so mai wa'azi ya zo daga jinsin mala'iku ko allan da kan shi ya zo ya wa'azi faƙalar kafiruna har kafirai suka raka cewa haza shay'un ajib wannan wani al'amari ne mai ban mamaki wanda akwai ban mamaki kwarai wanda mamakin ya kai har ba za a yarda ba wasu malaman suka ce wannan ba jawabul kasam bane suka ce kila dai jawabul kasam din shine kadi alimna da zamu tarda matan kusul arzumin mala yace wa fi hadha nazar a wannan magana ma a ce shine jawabul kasam din nan akwai abin dubawa bali jawabul kasam shi jawabin da ya rantsuwa mazamunu an an shigar da shi ya takuda ne fil kalami a cikin zance a cikin zancen yake ba a da kasami bayan wannan bayan rantsuwa wa huwa ithbatun nubuwa shine tabbatar da annabtar annabi Muhammad wa ithbatul mi'ad da tabbatar da tabbatuwar kiyama wa taqririhi da tabbatar da abin wata haƙiƙi da haƙiƙan cewar kiyama gaskiya ne annabi gaskiya ne wa illam yakun alqasamu ko da ba a yi barin uwa haka din gaskiya ne an gane ko to bare kuma an yi rantsuwa sai zaman to kamar yadda Allah yake cewa sar wal qur'ani zizzikir na rantse da alƙur'ani ma'abucin zikiri ma'abucin tunatarwa ma'abucin ɗaukaka masu aiki da shi sai Allah a nan bai ka ba jawabin ƙasar kai tsaye sai ta yi balin na kafaru fi izzatin washe lalle ba haka nan bane kafire suna cikin girman kai da ɗaga karan hanki da nuna su wata tsiya ne alhalin ba kowa bane su washi ƙaƙin kuma suna masu saɓani su da gaskiya wa haza hahuna wannan ma'anan haka ne qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al kafirun hadha shay'un ajib ay ta'ajibu ta'ajibu sun yi mamaki min irsalir rasuli daga aiko manzo ilaihim zuwa gare su min al bashar cikin mutane ka kaulihi azza wa jalla kaman yadda Allah mai girma da buwa ya faɗa a sotin Yunus a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum yanzu ai ko manzo mutum daga cikin mutanen gari ya zama abun mamaki ne ga mutanen makka an andirin nasa an dan an ce mishi ya gargaɗi mutane har su riƙa ganin wannan abin walaisa haza bi ajib wannan bai zaman to abin mamaki ba fa inna Allah domin Allah yasdafa min al mala'ikati rusulan Allah ne ke zaben manzanni daga cikin mala'iku da zai turo ma annabawa mutane wa minan nafi a mutanen ma Allah ne yake zaba ba ku kuke zaba ba to in Allah ya zaba kuma kuke ku yarda ba sai Allah ke cewa أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ Allah ce a'iza mitina wa kunna turaban Allah yana ba mu labarin yadda kafirai suke mamaki suke musun kiyama suka ce a'iza mitina yanzu idan muka mutu aka binne mu a ƙasa ƙasa ta cinye jikinmu wa kunna turaban muka zaman tumari da wannan ƙasa tsoka jikinmu ta game da ƙasa kuma a halin haka ɗin za a ce wai za a sake tajo mu koma yadda muke ma'amsa tambayoyi suka ce zalika raja'un ba'id wannan ko komawar koma ce mani mai nisa idan aka a larabci aka ce maka abin mai nisanci ne ana an ka kawo alamun shakka to nisan na kore shi ne ba zai yi ba an gane ko ai ba'idul waquf nisan abkuwa zai yi ba zai yi ba wal ma'ana annahum ya'taqiduna abinda su ma'ana abin suna kudircewa cewa bayyuwa bayan mutum ya mutu a tada shi to kila saboda wannan ne Allah ya rantsa yace sai mun tada shi ko ko kuma saboda mamakin da suke ya za a Allah ya rasa wanda zai aiko sai annabi Muhammadu mutum to sai Allah ya rantsa yace ya lalle shi ya aiko shi kaga din rantsa za ta iya dauka ko Allah ta'ala sabar sai Allah yake cewa قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ Allah ce kada hakika alimna ma tanqusul ardu minhum mu ne muka hi kowa sanin ma ta'kulul ardi abinda ƙasa ta ci min ajsadihim na gangar jikinsu da gashi da fata da tsoka da jini da menene da menene na alamu zalika Allah yake mun san haka wala ya khafa alaina baya koyuwa gare mu aina tafarraqatil abdan duk inda jiki ya wawwatsi ya lalace wa aina zahabat duk inda ya tafi ila aina sarar duk inda ya koma wallahi mun san shi sai mun dawo da shi akan gangaji wa inda na kitabun hafi domin a wurinmu littafin da yake kiyaye komi ya tsare komi hafizin lizalika mai tsaro akan haka a wurinmu yake bal ilmu shamil cikakken ilimi kammalalle mu muke da shi wal kitabu aidan fihi wato littafi a wannan sannan a cikin shi kullul ashiya'a kowane abu an rubuta shi ɗaya bayan ɗaya an san inda zai shiga an gane ko Allah ya san abin da ƙasa ta ci na jikinsu kuma zai dawo da shi sai Allah ke cewa bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa hum fi amrin marid Allah ke bal ba ma haka ba kazzabu bil haqqi sun ƙaryata gaskiya da Allah ya zo musu da ita ta hanyar ta harshen manzon shi sallallahu alaihi wa sallama shine addinin musulunci lamma ja'ahum yayin da gaskiya ta zo musu fahum su kafirai fi amurin marij suna cikin wani hali mai kai kawo da kokonto wanda bai tsaya a al'amari ɗaya ba yau su ga wannan su ce kaza ne kuma gobe su canza su ce kaza ne su ma karan kansu lamarinsu bai samu matsaya ba yana raurawa raurawa yana kokonto yana shakka yau su ce annabi mawaki ne gobe su ce mahaukaci ne jibi su ce boka ne gata su ce matsahi ne sannan kuma ta hiske ne ai shi tsahin ne aka mushi da sun ce shi yake yanzu kuma sun ce shi aka ma kaga su ma ba tsaya ba akan abu daya babu kiyama kuma su komo su ce kaza an yi kiyamai amma dai yadda abin zai yi idan kayan abin kirki in an ɗauki ranka za a maida ka ran ne za a ɗauko a sa cikin wata mata ta aihe ka a gidan mulki da kuɗi ka sha daula to dai yanzu dai ai Allah da yake haka ku ka ga dai su kansu ba su da matsayi ɗaya a game da gaskiya innakum lafi qaulin mukhtalif ku kanku kuna cikin maganganu da suka sassaba ma juna sai Allah yake cewa أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج afalam Allah yake cewa afalam yanzuru shin mutane ba sa yin dubi irin na dubi irin na fahimta na ganewa da neman ilimi ila sama'i kai dubi mana zuwa ga sama fawqahum ga tanan saman su kaifa banainaha ya muka gina ta kai yanzu ka kalli sama da Allah kai dai ba gaba abin da so kai ta inda a fadin ta duk inda kake yawo a duniya baka taba ganin abin da so kai sama ba babu wani gini kuma da zai tsaya bai da matukari kuma yana dauke shi kuma duk duniya ka je ko ina a doron duniya baka gaba wannan matukar kuma ga sama tana tsaye kuma ko shakka faduwar ta baka yi wa zayyana hasan nan muka kawata samai muka mata ado da taurari wa malaha min furuj kuma saman nan in ka kalle ta ba ta da wani tsaga ba irin na gini bane da in ya dade zai tsage ko ya koke fantin ya rika fardewa yana faduwa to ita sama ba ta da haka an gane ku kamar yadda Allah ya nuna mana sama ga ta nan diba sun marji ilbasara karratai ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هزير ka dibi sama ka ga wani fudur tsaga ko wani rauni ko wani alamun ta gaji ta lalace ta fara karewa ka gani sun marji ilbasara karratai ne ka sake maimaita ganin ka karo na biyu in a karan farko baka gani ba kila idan za ka ne ya gajin sake ɗaga kai ka kalle ta gaba ɗaya in ma za ka yi kallo so miliyan an baka ibi wallahi ganin ka zai dawo maka ya gashi daga ya gano wani aibi a ginin sama ya fara lalacewa wallahi sai dai ka gaji baka iya ba an gane ku shi yasa Allah ke cewa malaha min sai Allah ke cewa والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج wal arda madadnaha ita kuma ƙasa ga ta nan mun shimfiɗa ta ka diba iya ganin ka ga ta nan a shimfiɗe wani wuri ta yi doro wani wuri ta yi kwari wani wuri ta yi rami wani wuri ta yi tudu wani wuri ya zama dutse wani wuri ya zama yashi wani wuri ya zama da tauri wani wuri ya zama da gari gari wani wuri ja wani wuri baki wani wuri mai haske amma ga ta nan an shimfiɗa ta iya ganin ka baka da inda za ka je ka iya ƙari ta gudun doki baya iya ƙari ƙasa aka ce ko wa alƙaina fi hara wasiya kuma sai muka yajjefa a cikin a cikin ita ƙasai manya-manyan duwar wasu da suka maza zame mata tirke gare ta wani jibala autada Allah ya mai ya sanya ma ƙasa autadan ta zaman to mi tiraku ya sanya mata duwatsu zaman to tiraku gare ta wa ambatina fiha sai muka tsirar daga cikin ƙasar min kulli zawjin bahi daga dukkanin nau'i'ikan abun da yake tsirarwa bahijin mai ban ka ka wannan kyawu mai ban sha'awa mai ban kai in ka kalle shi zagaye na da kyau kala kuma daban-daban waye haka to wanda ya irin wannan abin kuma ya gagari in yayi mutum ya tada shi Allah ci gaba da cewa تبصرة وذكرى لكل عبد منيب eh, tabsiratan Allah ya ce tabsiratan wannan wayar da kai ne ai mushahadatan ga ta ana kallo khaliqu samawati wal ardi halitta samai da kasai wa ma ja'ala Allahu fihi ma da abinda Allah ya sa a cikin samai da kasai min al ayati al azimati na daga ayoyi masu girma tafsiratu domin luratar dawa wa dalalatin da kuma shiryar da kowa wa zikira da kuma gargadi li kulli abdin ga dukkanin bawa munibun khadi'un kha'ifun mai kankantar da kanshi mai jin tsoron Allah raji'un ila Allah mai kowa zuwa ga Allah to sama da ƙasa ta ishe shi ya gani girman Allah ya gane duk abin da Allah ya ce zai yi zai yi. idan ka dibi duniya da abin da ke sama da abin da ke ƙasa wanda ya ishe ka sai dai Allah ce ni ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد Allah ke cewa menene ayar ونزلنا ko an ne ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأنزلنا من ونزلنا من السماء sai Allah ce muka ci gaba da sassarko da ruwa daga sama nazzala abin da yake zuwa yau gobe rana ya ke yau bara ya zo bana ya zo kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana zuwa da yau lokaci guda bai zuwa ka kare ka gaba shi din da aka aihe ka ake zuwa haka ne haka take wa nazzalna minas sama'i ma'a Allah ce kuma mubarakan mai yawan albarka fa ambatina bihi da wannan ruwan ne muke fitarwa jannatin gonakai hada'ika su ne shirkoki bistanai wato gonakai da aka abubuwan da aka shirka kala daban-daban na abin da ka sani da wanda baka sani ba wa habbal hafi da ƙwayar da in aka shirka ɗin ta wuto take girma a girbi ta kamar me ake girbewa majero gero dawa masara shinkawa alkama duk girbi take a yanke ko to irin waɗannan su ma gaba ɗayansu Allah ne yake fito da su minal zurud wa huwa zurud shine kwayoyi da ake shirkawa allazi yuradu bihi wani abin da ake nihi da shi abubuwa irin na kamar sa alkama da sauransu wa nakala da wannan ruwan kuma Allah zai fito da itacen dabino ba sai kaji والنخل باسقات لها طلع نضيد da kuma itacen dabino masu tsananin tsawo zagan su ga dogaye da haɗar suna da huda nazi mai hauhawar juna wannan bisa wannan wannan in kaga yadda dabino yake dudu a jikin kilili din shi a jikin tuntun shi za ga tuntu ɗaya nono ɗaya aka yanko maka ba kaɗan ba ne to haka Allah ke yi shi ashe daga ganin wannan abin zai nuna maka girman Allah ya kaya ta ɗaya ta ƙarshe rizqan lil ibad wa ayna bihi baltatan mayta kadhalika al khuruj Allah ya ce waɗannan ababen da muka zana rizqan lil ibad abinci ne samun arziki ne da kuɗin shiga gabayina lil khalqi gabayi ga halitta gaba ɗaya wa ahaina baddatan maita da wannan abincin ne da ruwan nan ne da yake fito da abinci muke raye da kasar da ta mutu da yunwa talauci ya watsa ta yunwa rani ya watsa ta an gane ko da shi ne muke raya ta mu kuma sai mine ne sukan aya kadhalika al khuruj to kazalika kamar haka ne al-khuruj hutu da ku daga cikin kabari shi ma haka yake yadda hutu da shirka bai yi ba wuya to hoto da ku daga cikin kabari ba zai yi ba a nan da mu dakatawa saboda kurewar lokaci sai in Allah kai mu gobe mu tafi daga inda muka tsaya da fatan Allah ya albarka amin abinda muka karanta dai Allah ka ba mu ladan shi kurakure kuma Allah ka yahe mana amin Allah muna tawassali da sunayenka da sifofinka ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu da ƴan uwanmu musulmi da suka mutu Allah muna tawassali da sunayenka da sifofinka wannan kasa ta mu sani da Allah ka mata albarka ka zama da kai lafiya amin shugabanninmu Allah ka taimake su Allah ka kare su Allah ka tsare mana su Allah ka ba su nasara amin Allah ka dora su akan mukiyansu amin Allah ka ba su rinjaye akan abokan gabar ya Allah kada ka ba da rinjaye akan shugabanninmu Allah ka kare mana shugabanninmu ka tsare mana su Allah muna roƙonka ka sa musu albarka ya Allah ka ba su ikon aiki na ƙwarai da ka yarda da shi ya ubangiji muna tawassali da sunayenka da siffofinka ya Allah ka ba wannan ƙasa tamu lafiya da zaman lafiya yan kasuwanmu da ma'aikatanmu da sauran dukkanin wanda suke harkokinsu na kai da kawa masu kowace irin sana'a Allah ka yi albarka ga sana'o'inmu Allah ka yi albarka ga rayuwarmu wanda muke ci wanda suke cikin wata matsala Allah ka warware musu wanda kuma suke cikin yalwa Allah ka ƙara yalwata musu wanda kuma suke da abin hannunsu Allah ka sama abin albarka wanda ba su da kai Allah ka ba su masu neman aiki Allah ka ba su masu aiki kuma Allah ka karfafa su ka kama mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا ما تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نسألك وأتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وسلام ولاة أمورنا في من خافك واتقاك وتبارك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين